أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوا مسلمي تيجي gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka Fathul Majid bi sharhi kitab at-tauhid kama mance muna 28 ga jumadal ula hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da 1443 wanda ya daidai da daya ga watan daya miladiya na da 2022 sati da ya gabata muna cikin bayani kan hadisin Hussein bin Abdurrahman kamar yadda malam yace qala al-musannif rahimahullah عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير هزوا كرشان yanda mazala sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari ga wanda za su shiga aljanna mutum dubu saba'in ba tare da hisabi ba da azaba faƙala humul ladina la yastarquna wala yaqtu wala yaqtawun wala yatatawirun wa ala rabbihim yatawakkalun ثم قال رجل ثم قام رجل آخر هزوا كرشن حديثي وقام عكاشة بن محصن وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بك بها عكاشة yana wannan bayani ya gabata idan bin manta ba muna kan gaba faɗan malam da ya ce shahi na 48 85 قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه mun ga wurin ko shi ne fada Allah maɗaukaki da ya ce dukkan wanda ya dogara da Allah maɗaukaki to Allah shi ne mai ishin shi Allah ya isa mashi komi Allah zai kare shi ya wadatar da shi da komi da dai mutum ya tabbari dogaran shi ga Allah dogaro ne cikakke to Allah ya ishe shi qala wa innamal muradu munha anan annahum yatrukuna al-umura al-makruhata ma'a hajatihim ilaiha suna barin abubuwa wanda suka zamanto abin ki tare da bukatuwa ya zuwa gare ta idan suna bukata abin sai dai abubuwa ne wanda aka ki sai su bari tawakkulan ala Allah ta'ala masu dogaro ga Allah madaukaki ku duba shahina 85 tawakkulan ala Allah ta'ala suna dogaro ne ga Allah maɗaukaki faktiwa'i yin wuta ko sakiya walistirqa'i da yin ruqiya neman awa wani ruqiya addu'a fatarkuhum lahu wannan barin da suka yi likaunihi sababan makruhan sun bar shi ne dalili abu ne sababi ne wanda aka ki لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه musamman ma mara lahiya iya jin iya tamanin cewa wannan rukiya da za a mai ko wannan wuta da za a mai shi ne sababin ƙorakar shi bikhait al'ankabut da wani wannan gidan naka wannan al'ankabut tautau nam kalwa amma mubasharatul asbab wata dawi ala wajihin lakara hatafi game da fuskanta abun da ya zamanto sababi ne da yin da neman waraka yin magani ala wajihin abu sa huskar da la karahata fihi ba ba a ki wannan ba fa ghairu qarihin fi tawakkul to wannan bayya ba suka bane a tawakkulin mutum mun gane ko abinda zaka riki na sababi na neman waraka ba tare da tunanin cewa wannan abin da ka ɗau sababi shine takamaiman maganin kana tamanin shine zai ma magani in dai ba wannan ba kan nufa da wannan yin neman magani da kai to wannan ba abu ne wanda za a zarga ba domin mun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yayi ruqiya an mashi Aisha radiyallahu anha kazalika ta mashi kuma yawa wasu na qala fa ghayru qadihin fi tawakkul fala yakunu tarkuhu mashru'an irin barin wannan abu ba abu ne wanda aka shar'anta shi ba ba za a ce ba wannan abin da aka bari to shari'a ne lima fi sahihaini dalilan abin da yazo daga cikin sahih bukhari da muslim an abi huraira marfu'an daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi dangana wannan hadisin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila cewa babu wata cuta wadda Allah maɗaukaki ya sabkar da ita, face sai ya sabkar da ita tare da warakata, sai dai alimahu man alima, wanda ya sani ya sani, wanda ya san wannan cuta ga maganinta ya sani, wa jahilahu man jahilahu, wanda kuma ya jahilci wannan cuta ga ya jahilci maganinta. Amma babu wata cuta wadda ba ta da magani sai cuta guda biyu, shi ne tsuha da mutuwa. كما عند وصح حديث كي بيان قال وعن عسامة بن شريك قال an samu wannan hadisi daga Usama dan Sharik wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala kuntu inda nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ja'at al-a'rab fa qalu na kasance wajen manzon Allah wanda tsidayan Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi lokacin da wasu larabawa wanda ba su da masaniya akan addini larabu wanda ba su da dogon zirhi a cikin addinin musulunci faƙalu suka ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah wanda tsirayen Allah damuncin shi su ƙara tabbata a gare ana tadawa yanzu za mu nemi waraka mai magani ƙala na'am zala sallallahu alaihi wasallam ya ce musu eh ya ibadallah ya ku bayin Allah ta dawo ku nemi ku yi magani fa inna Allah azza wa jalla domin lalle Allah mai girma da buwaya lam yada da'an illa wada lahu shifa'an bai taɓa ba sanya wata cuta face sai ya sanya mata magani waraka ghaira da'in wahidin in ba cuta guda ba qalu wama hu suka ce manzala sallallahu alaihi wasallam wace cuta ce wannan wadda Allah madaukaki bai sanya mata waraka ba qala al-haram tsuha yanzu turawa suna nan suna tabin hanyoyin da ba za a tsuha ba ayi kwaskwarima tun ya tsuha a sha wannan a sanya wannan sinadari na tsuha sai dai ina al'amari Allah madaukaki ya kaddarawa halitta ta mutum ta tsuha kuma sai ta tsuha duk yanda za a yi Na'am. Rawahu Ahmad wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi can malam yayi ta'liqi qala akhrajahu Ahmad kalkashin hadisi na 17986 wa Abu Dawud wa Imam Tirmidhi wa Ibn Majah wa sahahahu al-Albani fi sahih al-Jami' Imam al-Albani ya inganta da wannan hadisi a cikin littafin shi sahih al-Jami' wa sahahahu al-Allamah al-Albani rahimahullah fi ghayat al-marab Allah ya ingantar da shi a littafin Zayatul Mara. Na'am. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibn al-Qayyim wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi yake cewa wa qad tadammanat hadhihi al-ahadith ithbat al-asbab wal musabbibat. Wannan hadisai sun kumshi tabbatar da abin da ya zamanto sababi kuma da abin da ya zamanto shi ke sanya abin sababi ya tabbata wa ibtala qawli man ankaraha kuma da rogaza ko lalata faɗan wanda ya yi musu wannan hadisai wal amra bit tadawi da umarni da yin inkari yayi musu da umarni da yin da magani wa annahu la yunafi tawakkula cewa kuma wannan yin neman neman magani ta ta hanyar da shari'a ta yi umarni ta yarda bayya kore tawakkuli dogaran mutum ga Allah madaukaki kama la yunafihi dafu alamin ju'i wal atash kamar yanda bayya kore shi ture da raɗaɗin yunwa da kishirwa walharu walbar da abin da ya shahi zahi da sanyi bi ha da kishiyoyinta mun gane ko yunwa da kishirwa kishirwa me yake kore yunwa cin abinci ko me yake kore kishirwa shan ruwa sanyi me zahi me yake kore shi sanyi haka nan بأضدادها بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا إمام ابن القيم رحمه الله يكتشوا بل بري لا تتم حقيقة التوحيد حقيقة التوحيد بتا تشكا تتبتا إلا بمباشرة الأسباب sai da fuskanta da rungumar sabubba da abun da za ka yi misali ga wuta ta tashi gobara ta tashi menene sababin tsirarka guduwa ko baka tsaya bar kai dogaro ga Allah ga wuta ba ta cinye ka ba kenan sai ka wannan tserewa da za ka yi daga halaka baya ba wai rauni ne ba na tawakkalinka ga Allah maɗaukaki kuma baya kore cikar tauhidi illa bi mubasharati al-asbab allati nasabaha Allah ta'ala wadda Allah madaukaki ya sanya ta yi jingina ta da shi muqtadiyatan li musabbabatiha wadda ta bibi idan an yi abu kaza ga abu zai hasu zai samu kadran abinda Allah madaukaki ya kaddara wa shar'an kuma abinda ya so da shi a shar'ance wa anna ta'tilaha qadhun fi nafsi at-tawakkul kore wannan abu da lalata shi to suka ne a tawakkulin gaba daya kama ya ƙadahu fil amri wal hikma kama yadda ya zamanto suka ne hallo a cikin umarnin Allah da hikima ko kuma al'amari da abin da Allah maɗaukaki ya hukunta wa yud'ifuhu min haythu yazunnu mu'attiluha anna tarkaha aqwa fi tawakkul kuma wannan irin kudure na raunanar da shi ɓangaren wanda yake lalata irin sababi ya zamanto kamar barin shi wani ya yi ƙarhi ga abin da ya zamanto tawakkuli ne abin da yake cikin tawakkuli qala fa in tarakaha ajzan yunafi at-tawakkul idan ya bar wannan abu saboda kasawa shi ajzun kasawa ce yunafi tawakkul to wannan na kore kamala ta tawakkulin mutum ga Allah madaukaki alladhi haqiqatuhu i'timadul qalbi ala Allah ta'ala fi husuli ma yanfa'u al-'abda fi dinihi wa dunya na a cikin wanda ya zamanto haƙiƙa shi shine dogaran zuciya akan Allah madaukaki a cikin samun abin da zai amfani bawa a cikin addinin shi da duniyar shi wa dafa'u ma yadurruhu fi dinihi wa dunya hakanan da ture shi na abin da zai cutar da shi a cikin addinin shi da duniyar shi wala budda ma'a hadha al-i'timad wala budda ma'a hadha al-i'timad ma mubasharat al-asbab duk da wannan dogaro to dole sai mutun ya fuskanci abin da ya zama to sababi ne yanzu misali na daga cikin sababi na arziki nema ko ka kwanta ka ce Allah zai arzuta to da in kai haka nan abu ne wanda suka ce akan dogaro shi yasa malamai suke fassara shi da tawakkul ba tawakkuli ba misali yanzu tsuntsu tashi yake ne ba bai aje komai ba amma da jijjihi ya tashi ya nema to wannan nema da zai yi cikar tawakkulin shi ne ga Allah madaukaki duk da cewa bai aje ba kuma zai komo a cikin shi ciki na'am وقد اختلف العلماء في التداوي malamai sun samu sabani a nam ba mun tsallake ko nam wa illa kana mu'attilan lil hikma idan mutum bai riko ba da sababi to ya kasance na lalata abin da ya zamanto na hikima ne da shari'a da abin da Allah maɗaukake shari'anta. Fala ya ja'alu al'abdu ajzahu tawakkulan. Idan kabbawa ya sanya kasawa shi dogaro ne. Mun gane ko? Yanzu mutum ne wanda baya iya tashi gurgu ne an ce ya ɗau dami. Ya iya. Ba iya sa. Kenan wannan kasawar tashi kai sa ta menene? Dogaran shi ne ga Allah maɗaukaki. wala tawakkuluhu ajzan kuma kai ya sanya hallau dogaran shi da Allah madaukaki kasawa ne qala wa qad ikhtalafa ulama'u fi tadawi malamai sun samu sabani a cikin yin magani ko neman waraka hal huwa mubahun wa tarkuhu afdal aw mustahabbun aw wajibun malamai sun samu sabani kan cewa yin magani abu ne wanda ya zamanto halak mubah ja'iz ne shari'a ta halatta haka ne hukuncin shi au wa tarkuhu afdal ya halatta sai dai barin shi shi yayi au mustahabbun ko kuma an so mutun yayi ne idan bai aikata ba idan ya aikata iya laddalada idan bai aikata ba baya da zunubi au wajibun ko kuma abu ne wanda ya zamanto wajibi ne idan mai mutum ya aikata iya da lada idan bai aikata ba iya da zunubi. Falmashuru an Ahmad al'awwal, abin da ya shahara daga mazabin Imam Ahmad magana ta farko cewa mubahal ya halitta. Shi samun ga abubakar radiyallahu anhu rashin lahiya ta kama shi, baya neman magani, kawai zai dogaro da Allah maɗaukaki. Mubah ya halitta ka nemi magani. Na'am. لهذا الحديث دليل وانا حديثي domin manzala sallallahu alaihi wasallam yace kafumul ladina la yastarquna ko wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkaluna li hadha alhadith wama fi ma'anahu da abin da yazo daga cikin hadisai wanda suke da kumshe da wannan ma'ana ta na farko na hadisi farko wal mashhur inda shafi'iyyati athani abin da ya shahara wajen tafarkin imamu shafi'i rahimahullah magana ta biyu akan cewa tarkuhu afdal ko kuma mustahab mustahabbi cewa mustahabbi ne an so mutum yayi hatta zakaran an-nawawi fi sharh muslim har sai da imamu nawawi ya ambata a cikin sharhin shi na littafin imamu muslim annahu mazhabuhum annahu mazhabuhum cewa wannan shine tafarkin shafi'iyya mazhabu jumhurus salaf wa ammatis salaf ce kuma tafarki ne na mafi yawancin magabata da sauran salaf wanda suka biyo su baya wa ikhtaruhu al-wazir abul muzaffar imam wazir abul muzaffar wannan magana ya zaba qala wa madhhabu ali abu abi hanifa tafarki imam abi hanifa annahu muakkad abu ne wanda ya zamanto bai kai wajibi ba amma iya da ƙarfi hatta yudani bihi alwujub wanda yayi dabra da abin da ya zamanto wajibi ne qala wa madhhabu malik tafarki imam malik rahimahullah annahu yastawi fi'luhu wa tarku cewa yin shi da barin shi ya daidaita in ka so ka yi in ka so ka bari babu bambanci fa innahu qala la ba'sa bit tadawi domin cai babu laihi mutun ya nemi magani wala ba'sa bi tarkihi kuma in ya bari hallo ba za a zarge shi ba babu laihi qala shaykhul islam shaykhul islam rahimahullah yake cewa laysa bi wajibin inda jama'ir al umma inan dukkan mafi yawancin malaman al'umma sun tahi akan cewa ba wajibi ba ne wa inna ma aujabahu ta'ifatun qalilatun min ashabi shafi'i wa ahmad wanda suka wajabtar da yin magani wasu yanki ne yan kadan mutane ne yan kadan na ashabu abukai imamu shafi wanda suke tare da imamu shafi da imamu ahmad qala qawluhu فقام عكاشة بن محصن فداش ديتي عكاشة بن محصن يتاش وهو بضم العين وتشديد الكاف عكاشة عكاشة إنما wannan ainihin damma'u kuma shi mu mai wannan tashdidil kaf kafu mai shadda ukashatu wa mihsan wa mihsan bi kasr al mim mihsan wa sukun al ha wa mim kasra kuma ha muwahhada mu mata sukun wa fath al sad al muhmalatayn kuma sad ma wannan mata fataha wadda ba ta da ɗa. Na, sadu wa nunu kenan, inda ta yi muhammalatai ne. Kala ibnin Hurathani, ana ce mai ɗan Hurathan, bidan mil muhammala, a wa ha wadda ba ta da ɗa. Amma in an mata ɗa sai ta zamanto ha'un ko jimun, amma ba ta da ɗa sai ta zamanto hali wa kasirin ra'i. huri sani kenan awa ra kasra ba'daha muthallasatin bayanta kuma sa wadda take da diya sama guda uku al-asadi wanda ya dan dan kabilar asad ne min bani asad bin huzaima dan daga cikin diyan asad dan huzaima kana min as-sabiqina ila islam wannan ya kasance na daga cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi kuce suka shiga musulunci da wuri wa min ajmalir rijal kuma na daga mafi kyawun mutane na mutum ne mai kyau hajara wa shahida badran yayi hijira kuma ya halarci yakin badar wa qatala fiha yayi yaki a cikin ta wastushhida fi qitalir riddati ma Khalid ibn al-Walid bida biyadi Tulaihat al-Asadi yana yayi yaki a cikin yaƙi na mutanen da suka yi ridda aka kashe shi a wannan yaƙi tare da Khalid ɗan Walid a hannun Tulai al-Asadi shekara hijira tana da isnataini wa isnatai ashara hijira tana da shekara goma sha biyu thumma aslama Tulaiha sannan Tulaiha ya musulunta ba da zalika bayan wannan wa jahadal furas يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص إنن wannan tulaiha ya yaki ya musulunta kuma ya yakin furs wannan iran ta yanzu yanki na iran na yanzu har sai da yaki wanda ake ci mulki yakin qadisiyya tare da shi da sa'ad dan abi waqas wastushhida fi waqa'at al-jisr al-mashhura na ya rasu a wani yaki da aka yi wanda ya abu a wani wuri wanda ake ce al-jisr wanda shahararren tarihi ne ko shahararren yaƙi ne. Ina nan malam ya kawo takaitaccen tarihi ko tarjama ta Okasha bin Mihsan. Kauluhu farashi da ya ce, Faƙala ya Rasulallah, Udu'ullaha an ya ja'alani minhu. Farashi da ya ce, Ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, roƙa man Allah, Allah ya sanya ni daga cikin wannan mutane dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba da azaba. Kala, an ta minhum, zala sallallahu Alaihi ya ce wa aukasha kai kana daga cikinsu. Walil Bukhari fi riwayatin faƙala, Allahumma ja'alhu minhum. Nan ya tazo cikin ruwaya ta Imam Bukhari wata ruwaya, mazala sallallahu Alaihi sai da ya addu'a. Can natija ya bada kai kana cikinsu nan kuma roƙa mashi Allah ya yi Allah ya sanya shi daga ciki Allahumma ja'alhu minhum Allah maɗaukaki ka sanya shi daga cikinsu wa fihi talabud du'a min al-fadil akwai kuma cikin wannan gaba neman roƙo daga wanda ya zamanto min al-fadil daga wanda ya zamanto maɗaukaki na'am malam ya yi ta'aliki a ƙarƙashin wannan ƙala fi ƙurratul uyun fihi anna shafa'atul hayy liman sa'alahu ad-du'a innama kanat bi du'a'ihi a cikin wannan gaba akwai bayanin cewa neman ceto na rayayye na kasancewa ne da addu'ar shi innama kanat bi du'a'i tana kasancewa da addu'a shi ne a lokacin da yake raye wa ba'da al-maut qad ta'azzara zalika kuma bayan ya mutu to babu zancen neman ceto gare shi dalilan abiban da yawaita ya zamanto wuya ne bi umurin da abubuwa la takfa ala man lahu basira abubuwan da dukkan wanda yake da tsinkaye da dogon tunani da basira ba ta boyuwa a gare shi kan cewa mamaci a lokacin da ka tambaye shi ya cece ka ko kuma ya ma ceto a halin kai kana raye ba ka samu ba bai yayuwa faman sa'ala mayyitan aw ghaiban faqad sa'alahu ma la yaqdiru alayhi illa Allah na dukkan mutumin da ya roki wani mamaci ya mutu kai kana raye ka roke shi ya cece ka da wani abu aw ghaiban ko kuma iya raye bayya wurinka iya wata ƙasa ko wani yanki to ka tambaye shi ma la yaqdiru alayhi illa Allah ka tambaye shi abinda baya iyawa sai Allah madaukaki domin baya da iko wa kullu man sa'ala ahadan ma la yaqdiru alayhi illa Allah faqad ja'alahu niddan lillahi kama kana al-mushrikuna kadhalik kuma dukkan mutumin da ya roki wani abinda ba zai iya ba sai Allah madaukaki kawai zai yi to tabbat ya sanyawa Allah madaukaki kishiya kamar yadda mushrikai suka kasance haka nan قال تعالى الله مدوكاكي na cewa fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun kada ku sanyawa Allah madaukaki kishiyoyi alhali ku kun san wannan kishiyoyi ba za su iya aiki na Allah aikin da Allah madaukaki yake yi ba qala innahu rabbukum wa khaliqukum wa man qablukum wa man qablakum nan shine ubangijinku kuma mahalicinku da wanda suke gabaninku wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina kuma ya kwaranya muku ni'imomin shi ni'imomi bayyanannu wanda ake gani da ni'imomi wanda suke boye ba wanda ya san su sai Allah madaukaki fala targabu anhu ila ghairihi kada ku yi kwadayi ku yi watsi da Allah madaukaki ku koma wajen wani bal akhlisu lahu al-ibada abinda ake ni bal abinda yake wajibi a kanku ku tsantsanta mishi bauta yadda ku kadaitar da shi da bauta bi jami'i anwa'iha fi ma tatlubunahu min qalilin aw kathir a cikin dukkan dangogin ibada na abinda kuke neman shi kadan ne ko kuma mai yawa ne nan maganan malam ta kare Kala ƙaunuhu sun maƙama rajulun akhar farashid ya ce sannan wani mutum ya tashi daban wani sahabi ya tashi daban zakarahu mubhiman a nan ya ambace shi ba tare da suna ba ba san kowa ne ne ba falahaja ta bina ilal bahti an ismi an ismi ba mu da bukatuwa ya zuwa mai bincike da sunan shi don me domin sahabi ne kuma sahabi ba wai sanin sunan shi ba wata wani hukunci za a zakulo ba a binciko a cikin dalilin sunan shi a ce ga wani hukunci ina abin da ake so fahimtar mas'alar menene ake nihi da wannan abin sai zamanto ba a bata lokaci a neman sanin sahabin da ya abu kaza ya shiga bangare na tarihi na'am قال قوله إلى البحث عن عن اسمه كان تكن تعليق يتي في قرة العيون وظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد سد الذريعة لئلا يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس أهلا له وذلك منه صلى الله عليه وسلم تعريب كما لا يخفى وكما لا يخفى أولا abin da yake zahiri mazala sallallahu alaihi wasallama ya so ya toshe kowa ta zari'a abin da zai kai ga ba banna ba ne amma zai kai ga ƙarshe banna shi da ake cewa sadda zara'i a toshe ƙofar da za ta kai ga aikata banna Allah ya ta taba'an annasu domin mutane kasu bibi bi su'ali zalika kowa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam roƙa min Allah ya sanya ni daga cikin su kowa zai ta cewa wa zai bari a bar shi a neman aljanna a sanya shi aljanna da roƙo babu yas'aluhu man laysa ahlan la har wanda bai dace ba ma ya shiga aljanna ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai toshe wannan wannan kofa wa zalika minhu sallallahu alaihi wasallam ta'rif wannan kuma wani yanki ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na bujuru abu kama la yakhfa kama yanda baya boyuwa qawluhu fa qala fadashi da yace sabaqaka bika biha ukasha ukasha ya rigaye ka da ita ya rigaye ka tambayan aljanna قال القرطبي إمام القرطبي يتي لم يكن عند الثاني من الأهوال ما كان عند عكاشة بكسن شيبا نمتم النبي صحابا دي تنبي مزالة صلى الله عليه وسلم bayan Okasha bai kasance ba halin shi irin halin yadda Okasha yake da Allah ya kasance halin al'amarin tsoron Allah da ibada da abin da ya kama da haka walidhalika lam yujibuhu dalilin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai karba mashi ba bai roka mashi ba Allah if law ajabahu lajaza an yatluba zalika kullu man kana hadira da domin idan ya karba mashi to da ya halatta dukkan wanda yake wannan wuri ya nemi Allah madaukaki ya nemi ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya roka mai Allah ya sanya shi daga cikin su fa ya tasalsalul amru sai al'amarin kowa ya tambaya wannan ya tambaya wancan ya tambaya wancan ya tambaya fasaddal baba bi qawlihi zalika sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tushe wannan kowa ya done ta da fadan wannan tashi intaha anan mas'ala ta kare kuma ina ga sai mu tsaya anan in sati na gaba insha Allah sai mu tashi akan fada qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fi isti'mal al-mu'aridin mu'aridin وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم abinda muka ware daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
أشهد أن لا